بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهاك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta asabar biyar ga watan Muharram shekara ta 1448 wanda ya daidai 20 ga watan Jun 2026 miladiya wannan majalisi namu da muka saba muna karatu cikin littafin umdatul ahkam fi ma'alim al-halal wal haram an khair al-anam muhammad alayhi salatu wa salam mimma ittafaqa alayhi shaykhan al-bukhari wa muslim wallafan al-imam al-hafiz abu muhammad abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi muna cikin babu zakka kitabu zakka babi da mala ya kulla mana yake mana magana akan zakkan fit da kai babu sadaqatul fitr mun yi hadisin Abdullahi dan Umar wancan sati yau insha Allah za mu cika da hadisin Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mala yace an abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu qala kunna nu'tiha fi zamanin nabiy sallallahu alaihi wa sallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamr أو صاعا من شعير أو صاعا من عقب أو صاعا من زبيب فلما جاء فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثي لك أبو سعيد الخدري ألا تعالى يدرشي ya ce mun kasance muna bayar da zakka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sa'i na abinci ko kuma sa'i na dabino ko kuma sa'i na sha'ir alkama ko kuma sa'i na cikwi ko kuma sa'i na zabibi busasshen inabi a lokacin da muawiya ya zo aka sami samra'u yar kasar sham alkaman sham sai ya ce ina ganin mudu daya na wannan alkama yar sham nan za ta je da mudu biyu na alkaman madina qala abu sa'id sai abu sa'id yace amma ana to amma dai ni fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban gushe ba ina fitar da sa'i ba rabin sa'i ba kamar yanda haka dokar take a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wani hadisi da muka kawo dama gabanin sami ishara ko abdullahi dan umar yayi ishara ga abinda shi abu sa'id ya faɗa shi ma yace fa'adala nasu bihi nisfa sa'in min bur sai mutane suka daidaita sa'i na sha'ir da rabin sa'i na albur albur shi ta sha alkama wata take tatiru sosai take da shirjitin sumra turuwanta zuwa ga ruwan ƙasa ya zama ya turu sosai akan su sha'iri da wanda ba sha'iri da abin da ya kama da su ana kiransa alburu ana kiransa alkama shi alkamhu da muke faɗa ana kuma kiran shi alhinta to shi na bayan umar kitawa fa adala bihi nas nisfa sa'i min bur sai mutane suka daidaita da abin da suke fitarwa na sa'i da sauran abinci da rabin sa'i na bur shi wannan alkama to shine anan Abu Sa'id al-Khudri yake kara yake kara faɗan wannan wannan maganar za mu ji insha Allah wannan ko da wato ko ra'ayi ne na Muawiya shi kadai ko kuma ra'ayi na sauran sahabbai sannan kuma ra'ayi na sauran sahabbai me ce ce rajiha a magana mun gare mu sahabbai guda biyu sun samu sabani Muawiya yana cewa a da rabi ma albur shi kuma Abu Sa'id yana cewa a shi zai yi lokacin nan lokacin manzo Allah ne ba zai bi ra'ayinsa ba Wani hadisi da muka faɗa hadisi Abu Sa'id al-Khudri imamu al-bukhari da imamu muslim da imamu abu dauda da imamu nasa'i da imamu tirmidhi da imamu ibnu majah da musan da imamu ahmad duka wannan za a samu wannan hadisi a ciki suna ruwaitowa ta hanyar zaid ibn aslam al-adawi maulahum daga abdullahi ibn iyad ko kuma iyad ibn abdullahi ibn abi sarh ana rawaito yawa daga zaid ibn aslam daga iyad ibn abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarh daga babban tabi'i abdullahi iyad ibn abdullah iyad shi kuma dan dane ga wato sahabi abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarh babban shi kuma sahabi ne wanda yake yana daga cikin gwamnoni da usman ya kawo su a nan afirka gwamnonin masar kuma suka ba da gudunmuwa ƙwarai daga shi wajen yaɗa musulunci a afirka kusan farkon zuwan musulunci a afirka lokacin sai na umar ne wanda ya fara kawo musulunci a afirka shi ne amur ibn al'as wanda waɗannan yan shi ake zagi duk da ba dan shi ba da kiyar da suna nan suna batun su murmura su ba amma sun kama shi na ta zage shi wannan kuma za ku da an cigaba da zagin zagin nashi amr ibn al-as yana daga cikin sahabbai wanda suke ba su da wani matsayi a wajen yan shi'a to su suka fara kawo musulunci shi'a afirka sai kawo musulunci masar to daga nan lokacin sai da uthman sai uthman ya cire shi a gwamna ya sanya wani wanda yake kamar dan uwa yake a wajensa sunansa abdullahi ibn abi sarh da ya zo shi ya taimaka shi ma wajen ƙara tun kudin musulunci kujejen afirka musamman dai afirka namu ta baka a lokacinsa ne da kuma bayansa lokacin su ukuba wane da yake su ukuba wane sunansa da shi da kuma musa ibn nusair waɗannan duka su ne suka ta kawo musulunci zuwa har afirka ta baka banda afirka ta jajayen fata ta faradi a shi wancan ukuba shine wanda fulani ke cewa suna da dan alaka da shi wanda a cikin tazil warqat shi ablayin gwandu yake cewa kakannin mu haka suka zo suka gaya mana labarin nan daga amintattu daga amintattu cewa muna da alaka ta fuskar auratayya da shi wannan bawan Allah da ya zo ya kawo musulunci wannan wani almuhim dai shi wannan bawan Allah Abdullahi ibn Sa'ad ibn Abi Sarh shine mahaifin Iyad ibn Abdullah Iyad ibn Abdullah babban tabi'i ne shi kuma yana ruwaito wannan hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri ba shi kadai ne Zaid ibn Aslam kadai ya ruwaito wannan hadisin daga wajen shi ba akwai Qais ibn Dawud ibn Qais a cikin sahih Muslim shi ma masa mutaba'a Abu Sa'id al-Khudri yace kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wa sallam sa'an min ta'am mun kasance muna bayarwa a wani lafazi na hadisin kunna nut'imu mun kasance muna ciyarwa can karshe suka yi ittifaki akan cewa suna fitar da sa'i na abinci cewa da ya sa'a min ta'am wannan malamai sun yi hujja da wannan bangare na wannan hadisi wajen cewa a duk abin da za a fitar shine abinci na wannan al'ummar da ke suke ci domin mazala ga shi shi Abu Sa'id al-Khudri ya ce min ta'am saboda haka waɗannan abubuwa da ya kawo sa'an min tamr sa'an min sha'ir sa'an min aqif sa'an min zabib wannan yana buga muka misali ne akan abinci da suke bayarwa da shi a wancan lokaci shi yasa yake cewa kunna nu'tiha a wani lafazi ce kunna nut'imu muna in ka ce muna ciyarwa ya zo gaba sai kuma min ta'ami daga abinci ba shi kaga ba baya nuna dole dole sai an sai an takaita akan akan wato waɗannan abubuwa da aka faɗa a waɗannan hadisai na sha'iri alkama da kuma wato dabino to shin waɗannan abin da abin da aka ri a wannan a wajen malamai malamai suna tattaunawa akan cewa abin da aka ri a waɗannan abin da aka faɗa a shine ma'anar abincin ko ko a dole za a takaita ne akan waɗannan dangin abinci da aka faɗa wannan malamai sun tattauna haka amma magana mafi inganci a wato duk abin da al'umman mutanen ƙasan suka ɗauka a matsayin abinci ya halitta a fitar da shi saboda waɗannan abun da aka da Abu Sa'id ya Abu Sa'id ya faɗa ya buga mana misali akan ma'anar abinci ne yace min ta'ami tace aw sa'an min tamr dabino a wajen larabawa su su abinci ne suna abubuwa da yawa suna sarrafa shi da yawa ko wannan cikui da kuka ji ana faɗa a gaba dabino na daga cikin abin da suke sarrafa shi wajen su cikun da shi su sa shi su zama alhaisu alhais za su samu madara ce su busar da ita ta zama kamar gari irin wannan dai sannan kuma su dauko dabino su dauko kaza su dauko mai su waye sai su hada su ce su abin sai su ringa ci kamar yadda zaka ci shinkafan ka haka suke ci kuma suna cin abinci ne mai daraja mai dadi a wajen su a to kaga a tamr a wajen su abinci ne idan muka ce abin da mutane ke ci wannan shine abin da mutane za su fitar to dabino kuma a wajen wasu daga cikin mutane kayan marmari ne ba abinci ba shin wannan a zai musamman wajen wani mutanen madina su abu- da tamru abinci ne shi za abdullahi dan umar ma aka samu cewa shi wani lokaci ma bai cika fitar da wani a- akasin dabino ba saboda mutanen madina suna son dabino so in ya tashi da dabino yake fitar da kamfin da kansa sai dai idan bai samu bane ya samu al'iwzaz a ya zama akwai bukata bukatuwa ya fitar da wani dabino sai ya fitar da dabino da wannan shine shine abinda abinda ruwaya daga shi- wajen su ta nuna to da kamar sa tattauna akan dabino yanzu ga waɗanda su a wajen su ba abinci bane ba abinci ne ba suna amfani da shi ne kawai wajen in za su sha ruwa ko wani abu mutum ya fitar da wannan to dai zahirin hadisin manzala yana addu'a to sai dai kuma at-tamru yana daga cikin adunkule abinda ya zo mansusun alaiha abinda kai tsaye manzala ya faɗi ya faɗi yayi na ya nasanta shi a wato an nasanta wannan a lokacin manzala cewa yana fitar ana fitarwa a saboda haka sai mutum malamai suka ce to tunda dai ya zo mansusan to a hada da wannan ma'anar amma kuma tunda ya zo mansusan in mutum ya fitar da bino yayi ga wanda yake ga zai ci amma dai mu a wannan ƙasa a ire-iren ƙasashe irin tamu da dabinon baya cikin abinci bayan da za a kaje gidan mutum da sallah tunda an bayar ne dai ya ci abincin sallah kaje gidan mutum da sallah ka bashi dabino ya ce ai ba da abinci ba wallahi dabino kawai ya bani duk haka bai bai ci abinci ba eh saboda haka a, bai kamata mutum ya ci akwai abinci wanda zai iya fitarwa ba kuma ya tsaya ya ce zai fitar dabino wannan in yayi haka bai kyauta ba inda in yayi ba za mu yi fitowa kai tsaye mu ce mishi wannan abin nasa bai yi ba tunda a lokacin manzo ana gashi yana ana fitar da dabino din sai al'aqib al'aqib kuma shine wato al-labnul majhuf inda suke madara ce wacce suke busar da ita ah, ko a yanzu idan kuka ko yanzu suna yi in ku za ku tafi YouTube haka za ku ga yanda suke al'aqib din su cikun su ba kamar ina tsammanin kamar ya dan sha banda cikun da ake kawo daga Nijar Ah, su su suka busar da da shi da shi wato ah, da madaran suna mashi dan hade-hade yanda zai kama ciki sosai in aka ci kuma manya da yara duk suna ci manya da yara duk suna cin waɗannan abin ibn al-arabi yana cewa gal- larabawa suka ce al-aqib sai dai idan sun yi shi ne da albanul ibn nonon raƙuma amma wannan ya faɗa ne a abin da ya fi yi wa kana a wancan lokaci amma magana mafi inganci ko da da nonon shanaye ne ko kuma da nonon awakai duk wannan ana yi wannan da ana yi kuma ana ci a to kaga an al'aqib ko a yanzu mu a wajen mu ai al'aqib wato zai wuya ya zama wani abinci da mutane za su saken jiki su ce ka je gidan mutum su a wajen salon ta al'aqib in ka je gidan mutum ya baka wannan ya baka abinci ga gane ni to amma mu a yanzu kaga aka kawo wannan al'aqib wannan ci kuyi zai daga zama dan adam ba wai zai dai ci shi gaba ta so yake ka bashi wani mai ko da gishiri kawai ba wani abu mai zaki ba a to malamai sun tattauna kuma shi ma akan wato madara ya halatta a fitar da madara a matsayin a matsayin wato a zalakan fidda kai in aka dan auna dai aka ga cewa lalle ya kai wannan yanayin adadi din musamman sa'i din dama da ake magana kun san a, ana magana abu- abin da zai zama an sami al-id'am din ciyarwa din to wasu daga cikin malamai sun tattauna suka ce a, ai ai madara in dai ba yan garin ne suka ce su shine mafi tsadan abincin su ba to ba dama a ba su wannan wannan wannan wasu daga cikin malamai a wannan zamani sun tattauna wannan suka ce ba halitta ba ba ta kamta da madara ba to amma wasu daga cikin malamai suka ce a idan ya zama mutane dan mun yanzu dan abin da zaka bayar ai ko dai ka tunkuɗe ma shi ya bukacin ne abin da zaka bashi zan kan da kai ko dai ka tunkuɗe mishi ka bashi abin da zai ci a matsayin abincin sallah ne kai tsaye ko kuma ka ba shi wani rara ko wani faragan da zai iya zuwa wannan kamar da inda baka ba shi ba to sai ya ji ya sai wani abu sai ya ji ya sai wani abu saboda gidan shi ana bukata to in ka ba shi wannan to kaga yanzu sai zama ta karkare ka abu ta sallah kenan ai wannan shi ma ka taimake shi to shi nan malamai suka ce a'a a nan a duba a gani idan ya zama shi yana bukatan wannan abincin ko da kuwa ba wai shi kadai ke bukata ba yana bukata saboda yaran shi yaran wannan kuɗin da zai ba za a ba yara wannan madarar zai je samu kuma je sai kuma ya yi watan dan sallar shi da shi to ya kaka taimake shi da haka to suka bani lokaci wannan in akwai wannan ma'azara irin wannan to yayi amma haka nan mutum ba shi- ba bai kamata ka je ka ka je ka fita da madara ka san mutane ba abu za su yi da madara ba shi ma dai shayi kun san ba da za ka je gidan mutum ka dankara mishi shayi da da madara ka ce wai gashi to wannan shi da abin sallah to zai dai ce koshi amma dai ka san dai ba baya ce abin da zaka saya mishi farin ciki shi kuma wani wannan wannan sadaka an yi shi ne saboda a sanya wa mutum farin ciki farin ciki ya zama bai ji kanshi ba azzabib shi kuma shi ne wato al'inabul mujaffaf shi ma shi ma inabi ne suke busarwa idan suka busar akwai yadda suke yi in suka ci abinci sai ya zama ya ci abinci kamar da aka ci shinkafanka sun koshi duk dai a wancan lokaci waɗannan abinci ne da suke amfani da shi suke busar da shi suke ajiye shi ya zama zai ajiyu kuma da a ci sosai a koshi ba wai abin da za a ce dan marmari ba mun da kaga duk waɗannan abubuwan da marmari muke ci muke ci yanzu dama yanzu inabi ma ina ka gaishe ai sai kawai dan awon da suke suke yi dan gangani zaka ji kuɗi mai yawa saboda haka sai an yi da gaske amma dai inda za a kaddara cewa za a je inda yake da arha kuma aka yi mushe ya zama abinci abincin mutane to wannan babu laifi malai suka ce za a iya fitar da shi amma inda garin da suke wannan abin marmari ne wannan to wannan bai kamata ka dinga ka ce zaka ba su wani inabi ba ba abin da zai da inabi ka kasan ba zai kusa da shi ba zai kusa da gidan shi ba mu gidan yawa ne mu bakajen fata sai da abinci sai da hatsi sau da haka wannan azzarat za su shiga azzarat su ne kamar dawa dawa biyu ya shiga za a iya fitar da shi a matsayin abinda za ka yi zakafi da kai da shi a dukkan gero shi ma wannan ya shiga malai sun ce za ka iya fitar da shi da wannan balle kuma ita ɗakin shinkafa ita dama wannan kowa ya fitar kowa ya fanta kowa shinkafa ta zama abincin mu a wannan karni wanda wanda duk wanda aka bashi shinkafa ya ga gidan shi ba shinkafa shi gidan shi ba abinci ko da ko ya juya ya ga akwai tuwo to zai je ya gidan shi babu abinci Allah ya azata mu saboda wannan da ana iya fitar da shi a mutukar dai wato al'umma da suna cima da waɗannan abubuwa to wannan za a iya fitar da shi babu babu laifi sai Abu Sa'id yake cewa sai ma'awiya ya zo ma'awiya da ya zo sai ya zo da samara'u ya kasan shaf ita ce alburu ita ce alhimba ita ce alqamhu alkama da muke faɗa dama alqamhu wani lafazin ta ne an kira ta as-samara'u wato wacce take take da brownish color take da ruwan ƙasa ta turu sosai shine aka kira ta as-samara'u ita wanda ba wanda ba alkaman samara'u ba za ka sani ta sana da dan haske ita kuma ka ta turu har ta dan yi duhu ba wannan shine bambancin to kai sai kai ma'auya sai ka zo da mutanen madina wani sabon karatu wannan akwai wannan ba yake daga dawud ibn qais a cikin sahih muslim ya faɗi yadda shi ma'auya ma'auya hudu ba ya zo yayi ma mutanen madina ya zo ya zo wajen ko dai umara ko aikin haji an ce ya zo ne hajjan aw mu'tamiran fakallama an-nas fakallama an-nas 'ala al-minbar sai ma mutane magana akan minbari fakana fi ma kalama bihin nas daga cikin abin da ya mutane magana a wancan lokaci sai ce inni ara muddaini min samara'i shami ni ina ganin mudu biyu na wato samarawi yar sham ta adilu sa'an min tamrin ta yi daidai da wato sa'i na nan da biyun da kuke fitarwa da kuma sauran abin da kuke fitarwa a matsayin sa'i kuke fitar da zakafi da kai da shi fa akhadha nasu bi zalika sai mutane suka dauka dauka wannan ra'ayi na shi suka ce eh lalle gashi an gwada kan an gani wato an tabbatar da maganarsa abin da faɗa daidai ne duk in ka sami wato mudu biyu na samara'u zai maka sa'i mudu hudu na ita sauran sha'ira sha'ir alkaman sha'ir a to wannan shine abin da shi ma Abdullahi dan Abbas a can yake faɗa ke faɗa ke cewa fa'adalan nasu bi dalika fa'adalan nasu bihi nisfas sa'i mutane sai suka wato daidaita shi da wato nisfi na rabi na rabi na sa'i rabi na sa'i shine mudu guda biyu shine Abdullahi dan Umar anan yake magana yana nufin mutanen Madina da sauran sahabbai da kuma ƴaƴan sahabbai a fadin Muawiya da yake cewa inni ara a wannan riwaya a wannan riwaya da muke muka karanta ta ara muddan a wannan riwaya da muka yanzu na ƙara karantawa kuma riwayan Qais ibn ibn Dawud ko Dawud ibn Qais yake cewa inni ara yake cewa lalle ni ina gani kaga da yake ina gani wannan yana nuna maka cewa ya faɗi wannan magana ne ba wai da ya san wata sunna da matsala sunnan ta akan haka ba ya faɗi wannan da ijtihadin sa ne tun daga shi ya ce yana gani idan da ya san sunna ce da gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai ya faɗi cewa ai akwai sunnan da mu ta je wajen mu wataƙila ya ce mutanen sham abu darda babban sahabi ya je wurin ya zauna babban malami ne ko a cikin sahabbai ya ce abu darda mu ya gaya mana cewa ga yadda matsala ya faɗa to amma sai ya faɗi haka ba wanda yake nuna maka cewa wannan ijtihadi ne ko ne daga wajensa ko kuma daga wani sahabi wanda ya fi shi girma ya yi ijtihadin sai ya karɓi wannan ijtihadin sannan kuma yadda kuma faɗin abu sa'id al-khudri da yake cewa kama kun amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ala ahdi rasulillah ni dai ban gushe ba ina fitar da shi kamar yadda nake fitar da shi lokacin manzon Allah wannan yana maka cewa a lokacin manzon Allah kai tsaye su sahabbai a wannan lokaci sai yake fitarwa ba rabin sa'i ba domin gashi wannan nassi ne baya bukatan wani ihtimali saboda shi gashi ya ce yana fitar da shi irin yadda ke fitar shi a lokacin manzon Allah yanda lokacin manzon Allah ya suke yi sa'i suke fitar da shi wanda ke nuna maka cewa a daina fitar da sa'i a kuma ana fitar da rabin sa'i wannan wani abu ne da sauran daga bayan sahabbai suka ishtihadi suka yi tantanji suka suka yi suka yi gwaji to da haka za mu duba mu ga gwajin nan da aka yi gwaji ne da za a karba daga wajen su koko a'a sabani sahabbai suka yi sai a ga wanne ne yafi magana da tafi inganci akalla dai kun gani a nan sahabbai guda biyu sun samu sabani abu awiya shi yana ganin kawai bayan da za a yi sannan kuma shi abu sa'id al-khudri shi kuma yana ganin wannan abin da ra'ayin da ya zo da shi yana ganin ba zai karba ba wannan tun daga zaka fara ji cewa an samu sabani sabanin wanda ya ce magana ce ta ijma'i akwai abbahawi a cikin sharh mu'ad al-athar bayanin mu'ad al-athar din sai ke cewa wannan ijma'i ne sahabbai ba saba ba in ba Abu Sa'id ba a gashi gashi ya faɗa cewa lokacin magana ga yanda ake yi kuma gashi Umar Abdullahi dan Umar shi ma ya tabbatar da shi akan haka yace mutane sai suka koma suka daidaita suka yi tantanji da abin da suke fitar da shi sa'i suka hada suka ga kaman burri wannan alkaman sham rabinta ya isa ai haka shi ma Abdullahi da Umar ya faɗa sai a ce ai ijma'i ne a wannan babin magana ce wacce take ba za a karban mashi a Bahawi ba to me yasa Muawiya yayi magana cewa alkaman sham ta fi alkaman Madina da ba kusan ma yanzu alkaman ma ba alkaman ma da muke amfani da ta yanzu a wajen wani masana sun suka ba ita ce alkaman da ake amfani da shekara 20 ko 30 baya ba alkaman da ake amfani da yanzu ina tsammanin ai kamar ya da kurkushiya ce ko kamar ba ta da tsawo ba ta da tsawo haka amma alkaman da ake amfani da can baya za su za su ga kawai tashi take sosan gaske kamar dawa ce ta yanzu dawa ce dawa da yanzu zai ga yanzu wanda ake kake ganin shurarar nan za ga ai an ga shurare da mai yawa ba shi da zaƙi kuma abin da ake amfani da yanda ake jin daɗin tuwon garin tuwon ya ragu amma na wancan wanda ake amfani da shi a baya gudi da muka tashi maka iyayenmu na nomawa zanganiya take sosai in an baka aiki a ce ka shiga cikin kunyan ba lokacin da ta tashi ta kawo kan nan daga wani extreme end na kunya zuwa another extreme end kan ka je wajen ka yi zuba ka yi zuba amma da duk ba wannan saboda haka abubuwan suna ana samun dan bambanci wani lokaci bambanci da haƙƙi wani lokaci ba da haƙƙi ba wani lokaci da san kuɗi sai a je a ta bincike a ga yadda za a ƙara mashi adadi la iyaka ku kuje ku ce ku je ku ce poison su da ku ku ku je Allah ya kyauta a albur da abu ne yasa Muawiya ya faɗi cewa alkaman sham ta fi alkaman sauran garuruwa kusan sham a lokacin ita ce bariki sham ita ce bariki garin sham saboda gari ne wanda yake hatta su fafawa na duniya a can lokaci rumawa sai da suka zo suka yi sansani a wajen suka aje wani babban gwamnan su wanda suke kira Herakl shi wannan Herakl azimin rum da kuta ana magana to ai shi a nan ne yazo shafin yayi sansani baki daya mai da shi nan ne nan ne garin da yake mulki yana bada kuma amsa yana kai yana mai da shi zuwa ga asalin Constantinople a wancan lokaci shi Istanbul na yanzu to haka suka yi shi za ga har yanzu a wannan shiya din wannan Filistin da Sham ga ba sa wasa da shi waje ne aljannan duniya da turawa ke mutukan san wannan waje suna ganin in suka mulke wannan waje to waje ne wanda kamar ma kusan duniya na daban hannunsu da ko a wancan lokaci za ku ga su mutanen sham yan bariki ne in za ku tuna hadisin da muka biyo a baya can na tsammanin za ka shekara uku baya hadisin abu ayyub al-ansari ba ya ce sai muka je sham sai muka samu dan bawon dakuna an gina su ba fawajanna marahiba qadbun yadda lokacin da yace manzo ya hada su su ba su ba alqibla baya wajen biyan bukata ko kuma su yace da muka je sham sai muka saba marahiba qadbun yadda saboda su ba sa yi a lokacin sahabbai ba saba da wannan ba amma suna zuwa sham suka samu su gashi da akwai gidan nan waje ma ana ginawa su birnin yan birni ne suka ce albur na wato sham tana da wata wani khasiya ce guda biyu ta fi auki a'ala kifayatan sannan kuma a'ala kima ta fi kima kima wata kila wajen aka ci ta fi daɗi wata kila wannan shine abin da malamai suka faɗa la'anna samara al-sham a'ala qimata wa kifaya so wannan ya sai ta sa malami suka sabani akan wannan babi cewa idan aka zo da aka samu abinci kamar irin wannan alkama na shafin wanda aka gaji cewa ga shi ya shi ya da kima sosai abinci ne wanda aka yi shi kamar dan masu biya aka yi to aka zo a fitar za a fitar da rabi ne ko ko a wannan shi ce magana ta ta wato muawiya bin abi sufyan kamar da ko kaji kuma ra'ayin abu ali muawiya shine ra'ayin abu hanifa da da yawa daga cikin fuqahaul kufa kamar da zai zo wannan shine ra'ayin su shi da magana abu ubaid al-qasim ibn sallam daga cikin almajirai ko kuma wato tsaraku na imamu ahmad kuma almajirinsa kuma wannan shi ne ikhtiyarin shekun sa ibn taymiya ibn taymiya yana ganin a yanzu abin da ya fi cancanta inda an sami irin wannan alkama na sham to kawai abdul da rabi wannan kuma shi ne ikhtiyarin almajirinsa kan ibn qayyim shi ba ba mun kawo basmati ba ita bari mu gama mun kawo kawo sai mu ga sai kuma ga me zai eh akwai wata doguwa da nake gani nake gani ni ba ni a a talabijin ba nake gani daga suna daga laraba suna suna kawo wata wata doguwa haka kamar wata taliya kamar wata taliya su dogaye ne ko to wani magana kawo maganar malamai sai mu ga sai ku jami malamai suka faɗa jumhurin malamai eh akwai maganar quality akwai maganar quantity duka cewa suka yi a'ala qimatan wa kifaya kifaya kaga quantity ne wannan kima kuma wannan quality ne a dama kudin ta kudin ta kudin dole zai ina ce kima kaga kudin dole zai zai dare wannan in aka dan bambanta amma fa a zakka ka kuma ta ba a haka a zakka ba a haka amma za mu ji me yasa malamai suke ganin a wannan wajen ya halatta saboda shi kafara ne kafara ne kuma shi mujarrad abinda ake bukata shi al-it'am din shi ma wajen kafaran kafaran wanda ya rantsuwa ko wani abu shi ma akwai irin wannan magana amma ba wajen zakka ba saboda haka wannan kaga ai dama manzo Allah ya faɗi cewa ukuratan lisa'il wajen zakar da kai shi ne nake faɗa cewa amma wajen zakka na wajibi kaka ai ba maganar wai kace zaka bambanta tsakanin wancan da wancan sai dai sai dai in za a yi in za a yi wannan haka wajen kuma ciniki kasuwanci wajen aro bayayyan aro da sauransu ba shi waka ce wancan da wajen ikuna ce wancan kuma karin lance zaka bambanta a wajen malamai ba a wannan magana ta amma wannan an halatta ne a daidai wajen sa zakkan da kai da kuma wajen kafara a nan ne malamai suke sabani a wannan babu an fahimta jumhurin malamai irin su malik ibn anas imamu shafi'i imamu ahmad sun karkatan ba ra'ayin abu sa'id al-khudri kaga imamu ibn taymiya ya saba mai amma muhammad a wannan wajen shi ya dauki ra'ayin abu hanifa suka ce mutlaqi kawai sa'i za a fitar kuma ana danganta ma wannan magana zuwa ga aisha da maganar da aka zo daga wajen aisha gaskiya ba sarihi bane bal ma wannan kuskuren dangantawa ne aisha ita wata magana ta yi daban za mu zo makanta maganar ta ana danganta ma ibn umar wannan maganar sannan kuma ana danganta a daga cikin wato daga cikin tabi'ai akwai abul aliya wannan shine ra'ayinsa masruq ibn al-ajda wannan shine ra'ayinsa cewa aftar da aftar da wato sa'i kowanne kawai kuma shine maganar jabir ibn yazid abu sha'fa al-basri yana daga cikin tabi'ai kada kaga ashe maganar da imamu tahawi ke cewa ijma'i ne daga cikin tabi'ai to ba ijma'i bane cewa kuma bai san wani sahabi ne saba ba to lallai dai abu zai iya saba in ka dai an samu sahabin da dan saba ko yaya amma dai an samu sahabbai da dama wanda suka dauki wannan ra'ayi sai dai maganar da malamai ke tattaunawa inda da yankan shakku an samu wani sahabi gabanin Muawiya da yayi wannan maganar to kaga shikenan an san Muawiya yanzu ya da ya dauka ne da ijtihadin sa ba sauran sahabbai kannin sa ko kuma wanda suka yi rayuwa da mulkin sa za a ce sun dauki ra'ayin sa ne to da wannan shikenan kawai kaga magana ta daga ta kare sai magana sai musallama magana magana fahawi to amma abin da muka samu daga wajen Uthman bin Affan bai tabbata ba wajen Abubakar bai tabbata ba isnadi ya masu rauni a isnadi mafi inganci da ake da shi a wannan babu in ka ce da shi riwaya da ake da shi daga Abu Sa'id al-Khudri a wannan hadisin shine riwaya daga Asma bintu Abi Bakar riwaya daga Asma bintu Abi Bakar riwaya tana cikin Muslim da Ibn Abi Shayba yana fitar da shi ta hanyar waki ibn Jarrah al-Asi daga Hisham ibn urwa daga matansa fatima ibn bintul munzir ibn zubair ibn al-awwal wannan matan wace shekara 13 ta bashi na tsammanin ma duk ya aure shi saboda ilimin ta ban sani ba ita shekara wajen wajen goma sha uku ta bashi kuma ita ce kowa da masa ce a ilimi a shi kaga a kaga wato a wajen umarni shi shine babba a wajen kuma malanta shi kuma a wajen take riwaya hisham ibn urwa hisham ibn urwa shine yake ruwaitowa daga fatima bintul mundir fatima bintul mundir matarsa ce take cewa asma'u ta kasance tana fitar da nisfu sa tana fitar da rabin sa'i kaga ta ta dake magana irin magana muawiya kenan to asma'u ta daga cikin manyan wanda suka shekare a zakacin sahabban manzala suka yi saura ta ita ta rasu shekara ta 73 bayan hijira kaga kusan bayan muawiya ma ya rasu to wannan gabanin gabanin muawiya haka take yi wannan gaskiya ba zahir bane bal abin da yafi inganci ma ga wanda ya kalli ya kalli nazari a ruwayan Abdullahi dan Umar wataƙila ta haɗa kira'ayin Muawiya ita ba amma dai wannan isnadin isnadi ya tabbata zuwa ga isnadi ne sahihi isnadi ne sahihi banda wannan kaga an samu sahabi biyu yanzu ga Muawiya ga kuma Asma'u bintu bintu Abi Bakar As-Siddiq tana bin ra'ayin Muawiya a wannan babu shi ita ma banda shi kuma sai kuma ruwaya da ake da shi daga Ali bin Abi Talib to ruwayan Ali bin Abi Talib shi ma da ya tabbata kaga da kawai magana ba ta kare saboda shi ma Muawiya kun ga Muawiya yayi mulki ne bayan Ali in zama Ali tun yana raye haka yake bada umarni a yi a kuba to sai ya zama sai ya zama kaga magana ta ƙara ƙarfi to amma a cikin isnadi Ibn Abi Shayba shi yake fitarwa ta hanyar wake daga Sufyan al-Thawri daga Abdul A'la ibn Amir al-Tha'labi daga Abu Abdurrahman al-Sulami daga daga Ali bin Abi Talib cewa yana tada nisfu sa to a cikin isnadin sa isnadi ne wanda zai iya daukan kyautatawa shi a ta'alabi saduk ne babban mutum ne amintacce sai dai mutum ne wanda aka saba sani yana da yin kurakurai to anan kuma gaskiya ya rawaito wani abu daga Abu Abdurrahman Sulami wanda yake ba shi kamata ce ya faɗi da wannan labarin ba dama kuma an san shi yana yi ma Abu Abdurrahman Sulami kurakurai saboda haka wasu daga cikin malamai suka raunana wannan hadisin kuma raunana shi gaskiya yana kan siti ba shi wa kai dama kai an saba sanin kai rangaranga ne Abu Abdurrahman Sulami shine ne almajirai na Qur'an nan duka duk malaman Qur'an da ku gani duk suna tikewa zuwa ga Uru Abu Abdurrahman Sulami to mutum mai ɗalibai irin wannan ba su yawa wajen karatu da sunna kamar sai a ji wani ɗan shigo shigo shi ke kawo wayan kawai daga wajensa kaga ba lalle a sallama ba akwai tafarzu shadid to wataƙila ta fuskar rauninsa ne ya yi mushi kuskure akwai ruwaya da ake da shi daga Abdullahi dan Mas'ud shi ma a ruwaya da ake da shi daga Ibn Mas'ud shi ma a cikin isnadin akwai Abdul Karim ibn Ibn Abi Mukharik shi ma da rauni akwai kuma ruwaya da ake da shi ga Abdullahi dan Abbas ruwaya Abdullahi dan Abbas ita za ta iya zama ta kyautatu sai dai Abdullahi dan Abbas shi ma ai kani yake ga Muawiya kusan shi ma ya rayu ne bayan har ma bayan Muawiya ya rayu Ibn Abbas ruwaya ta zo ta hanya guda biyu akwai hanyar Hassan al-Basri wanda bai saurari Abdullahi dan Abbas ba kuma ta zo ta hanyar Hajjaj ibn Arba'a daga daga daga wato Abdullahi daga nake tsammani ɗaya daga cikin najin abba hajjaj ibn arba daga abba ibn abi rabah daga abdullahi dan abbas hajjaj mai rauni ne to idan ka hada dai zai zama an samu isnadi mai karfi daga abdullahi dan abbas ya zama ya tabbata ya kuma tabbata daga abu huraira shi ma yana yayi fatawan cewa ana kafai da rabin sa'i irin ina fata kawo magana sa abu hanifa ne yanzu magana muawiya riwaya abu huraira tana cikin ma'amil athar na na tahawi yana fitarwa ta hanyar abdulzakar sanani daga ma'mar daga az-zuhri daga al-a'raj daga abu hurairah wannan isnadi ne sahihi kaga ana samu sahabbai guda wurin uku ko hudu wannan da kwara abu hurairah ya tabbata daga wajensa daga asma'u ya tabbata abdullahi dan abbas magana fi inganci ya tabbata sai kuma ali bin abi talib wannan akwai magana kan ingancinsa akwai magana kan ingancinsa amma akwai ruwaya ce daga ibn zubair ruwaya ibn zubair ita ma ruwaya ce da ifiya ruwaya ce da ifiya ruwaya ce mai rauni to waɗannan su ne adwadin asani da ake da shi zuwa ga zuwa ga sahabbai kun ga da yawan su sun zo ne bayan muawiya so za ta iya yiwa muawiya ya kafa musu hujja sun yadda za ta iya yiwa haka in ba shi ali bin abi talib ba da dama kun san ya zo ne gabanin gabanin gabanin muawiya akwai ruwaya da ake da shi daga usman bin affan ruwaya ce munqati'a abu qilaba al-jarmi da riski Uthman ba akwai ruwaya da ake da shi daga Jabir Jabir shi ma ya tabbata zai zama ruwaya ta da karfi amma ruwaya ce da Ibn Jurayj ke rubutuwa daga Abu Zubair al-Makki daga Jabir Ibn Jurayj da Abu Zubair dukkan sun madungusa ne suna yin dungushi na isnadi duk sun yi wannan kuma sun dagangata isnadin to wannan dai shine abin da aka fitar ake rubutuwa daga sahabbai na fara kawo sahabbai saboda aji cewa akwai masu fatawa irin ta ba'awiya ba ma'awiya ne kadai kawo wannan fatawar ba a cikin tabi'ai ko wani abu ya fi yawa a a cikin tabi'a tun daga mutanen madina daga cikin fuqaha saba'a shi ne mamakin malik da bai dauki wannan ra'ayin ba kusan duk manyan sa- wato fuqaha saba'a da malik ke tutiya da fatawansu kusan duk shi ne fatawansu wannan tun daga kan ah, abu abdurrahman ah, wannan salim maula ah, wa salim ibn abdullah ibn umar salim dan gidan abdullah dan umar da kuma abu salama ibn abdurrahman ibn auf da kuma alqasim ibn muhammad ibn abubakar siddiq da kuma ubaidullah ibn abdullah ibn utba wanda duk malaman madina ne wanda shi ne fatawansu na yi mamaki malik da yasa wanda saboda haka wani lokaci abubuwan malik sai an tsaya an nazarce shi a hankali fa ba ba abin abin ba kai hunka ne ba kamar da wasu wasu ke wasu ke magana a kuma wannan daga cikin sabon tabi'an madina kenan cewa da sun cewa in ana iya fitarwa in ta fi kima a fitar da rabi sun iya fin faɗa wannan fatawar in kuma kaje makka akwai almaji abdullahi dan abbas mujahid ibn jabr su aba ibn abi rabah Ah, in kuma kaje can kufa akwai ash-sha'bi in kaje can basra akwai hasan basri in ka tafi akwai al-hakam ibn utayba kamar da shu'ba ya ruwaito akwai kuma malamin abu hanifa hammad ibn abi sulaiman al-ash'ari wannan dai tabi'ai ne akwai abdullahi ibn shaddad shi ma wannan dai tabi'ai ne da suke bada fatawa irin fatawar muawiya cewa su suna ganin tunda ya bambanta to ana iya yi shi yasa shi abu hanifa ya tahawi ya da'awar cewa wannan ijma'i ne a tahawi ba shi kadai bane iqna a cikin al-iqna ibn al-mundir shi ma ce wannan ijma'i ne daga cikin sahabbai ba sai wanda ya saba ba yana cewa wa ma wa ma alimna anna ahadan min ashabi rasulillahi wala min at-tabi'ina ruwiya anhu khilafu zalika ba mu sani ba mu san wata riwaya ko guda ɗaya ba da aka ruwaito in ba Abu Sa'id al-Khudri ba daga cikin sahabbai wanda aka ruwaito sabanin haka ma yace shi bai sani ba ma shi fala yan bazai li ahadin an yukhalifa zalika dan haka bai ma halatta ga wani ya saba ba wanda cewa in dai albur ne to ya sai zai fitar da rabi ba shi a wajen sa ra'ayin malamin sa Abu Hanifa iz kana iz kad kana sara iz iz kad sara ijma'an saboda wannan ya zama kamar ijma'i na sahabbai suka yi ta ma ka ce ijma'i bayan Abu Sa'id ya saba ya saba in ka ce shi ɗaya ne malamai suna cewa mutum dan an yi jima'i mutum da ya dan saba to ba a izina da shi to amma a zama- a- akwai magana ibnu umar shi ma kamar riwayar sa tana nuna cewa ya saba akwai riwayar da ake rubuta daga Aisha riwaya ne sahihiya ita ma ita Aisha cewa take yi ni ita dai tana gani a shawaranta mutum ai gware ya cika ya kai sa'in ba to kaga ita a shawaranta to amma dai wanda zai nuna maka cewa wato lokacin mazala dai sayin ake yi saboda haka magana cewa babu sabani magana abu da sahabi magana ce wanda yake gaskiya ba za a karba masa ba sai dai kawai ita Aisha ita ma kuma tana kuma ganin ana iya wadatuwa kuma da kuma rabin sa'i tunda idan ruwaya ta amince ta faɗa kin cewa inna ahabba ilayya idza wasa'a Allahu 'ala an-nasi an yutimmu sa'an min qamhin 'an kulli insani wannan ruwaya ne sahihi yake cewa Ibrahim an-Nakhai yake rawaito daga Al-Aswad a yake take cewa Aisha tana cewa ni abin da fa ba ni sha'awa idan Allah ya yarda mu mutum ya fitar da sa'i to in bai yarda mu ya fitar da rabin sa'i kaga tana ganin abin kamar babu wani matsala kenan wannan shine abin da su malamai suka suka yi gyara akan masu cewa Aisha ba abin da shine sa'i ba wai nasu sa'i ba sannan kuma a daga cikin tabi'ai akwai wanda suke da ra'ayi kamar ka fara muku Jabir Abu Shafa wannan shine ra'ayinsa saboda haka da'awan ijma'i wannan gaskiya da'awa ce wacce take ba daidai ba Abu Aliya daga cikin muhadramai shi ma ya saba masruq ya shi ma ya saba abu abdurrahman sulami shi ma ya saba na a ba wataƙila ji a lokacin ta fi yawa ba ta mutanen madina ba su amfani da ita ba har lokacin ma'awiya ai abincin mutanen madina dama galibi ko dai su dabina da waɗannan abu da kuma an faɗa duk suna abincin su ba ta yawa ba ba wai babu ita ne ba ɗan gudangon a lokacin da suka je suka sami haɗaka da waɗanda suke masu ilimi daga cikin wato al'ummai wanda suka gabace mu sai zama sun samu sun ƙara samun wato yanayin wasu fasahohi da sauransu to wannan shi ne abin da ya faru to wannan shi ne kusan abin da yake akwai ibn taymiya da ibn al-qayyim su sun su ma sun bi bayan abu hanifa wajen cewa gaskiya wannan aiki na sahabbai bai kamata a tsaya a ce ba za a yi aiki da shi baki ɗaya ba saboda wannan ta'adili da suka yi ta'adil shine suka daidaita suka yi tantanji suka daidaita suka daidaita wannan wanda ya fi kima da wanda bai fi kima ba to wannan kaga aiki ne nasu ya kamata a saukar da shi masauki na bayanin abin da suka fahimta daga aikin manzon Allah tunda ai ba su zo da irin wannan fatawar a zakka ba ba zo da wannan fatawar a wajen abubuwa da riba ke gudana ba a wannan kawai suka zo da shi sai ka fara su kaga wani yana gaya maka cewa su a wajen su su suna ganin kamar wannan ita ce suka fahimta a sunna shi kuma abu sa'id al-khudri ya saba almuhim dai mutum ya cika da sa'in wannan ya fita cikin sabani kwarai da gaske amma dai ya zama nisfu sa'i mutum ya ce da fitar da nisfu sa'i to wannan ba nisa yake ba musamman idan mun lura cewa nis a shi abin da ake son aka yi la'akari da shi a wannan babu da kafi da kai shi ne al-id'am ciyarwa to da zaran wato ya zama wannan abincin mutane goma zai isa sai zama wannan rabin shi isa mutane goma to kaga wanda an samu bambanci tsakanin kima kenan da wajen wato kifaya da wajen isa din saboda haka malamai wasu daga cikin malamai suke cewa in dai aka sami al-it'am din to shikenan wannan ya halatta ya halatta ya halatta a idan tanji a gani cewa wannan abinci ne abu wannan kima sai a raba shi haka a wajen zakafin da kai da wajen kafara amma ba wajen abubuwa na sauran riba da sauransu abubuwa kamar da aka sani ba wannan shine shine wato abinda galibin wasu daga cikin malamai suka yi suka yi haƙiƙi wasu suka hada maganganun guda biyu suna ganin ba magana ce da za a yi wani rigima ba ni ma na fi ra'ayin cewa ya halitta mutum in mutum ya tsaya ya takaito akan nisfu sa'idin wannan babu laifi amma dai al'akmal wal abin da ya zama istihbabi shine mutum ya fitar da shi kai da manzo Allah yake fitar da shi a lokacin sa tunda dama dan akai dan kafara da kuma neman lada to ai kana son kai wa ubangiji ya cika maka budinka wannan abin da muke a wannan kasa mu cikar da mu fitar da sa'i to wannan yafi ya an fi kyautatawa in kuma an yi nisfu sa'idin to shi kenan wannan insha Allah babu laifi a abin da aka tabbatar ya fi ta fuskan kima da kuma yawa ta fuskan kima da yawa ba wai kima kawai ba kima wannan wani abu ne daban wanda zai iya zuwa zai iya zama abu da yake da yake bujurowa ta iya yawa kai abin da ke kima anan ma an ka je wani wajen ma ba shi da kima to wannan zai dabago akan basmati wata karan mun yi magana wata sati kun ce ba ba wani bambanci a wajen basmati amma dai a cikin wani abinci da ake da shi wanda shi ya shi saboda tsabar shi kusan in aka fi da gwangwani ɗaya na abincin normal shi aka zo da shi shi zai iya gwangwani ɗaya zai iya gwangwani biyun wancan kun ce basmati kun san ba wannan ba wannan bambancin kawai dai to wai shi basu wanda yan maza shi basmati to wai me ne yasa lafiya ce ko ko daɗi ne yasa ake cinta daɗi ne da auki mai kuɗi da mishi wani auki ina shi mai kuɗi ai galibi ya fi san daɗi da kuma lafiya na sani a ce misali da babu cholesterol a ga amma ne suka ce shi bai iya san wanda babu cholesterol misali in a wajen abinci ne ba wanda zai kawo shi ciwon suga shi ko ciwon kaza ko ciwon kaza ita ta da wannan hasiyan ce ko ko dai kawai daɗi ne kawai yasa dai ake da kuma isa masu gidan dawisu ko dawisu dawisu ai kaga don dangana ce dawisu ai kaga isa shi ne wanda da ganin sa to in dai har za a iya samun wannan shi kenan za a iya samun wannan ce wannan bambanci fifiko wanda zai zama fifiko ne za a iya lura kai tsaye cewa lalle wannan abincin abu wannan abincin kima da yawa wannan babu laifi ga wanda ya dauki ra'ayin ra'ayin wato su Abu Hanifa musamman ya zama abinci mai tsada ne ya zama in ya baka to kusan zaka je baka sayar zai zai maka na biyu ko uku abinda abinda kake ka saba ci to wannan babu laifi wannan babu laifi insha Allah ta'ala to ko malamai suna tattauna kuma ikhtilaful jins ya halatta in fitar da shinkafa wani bangare da wani bangare na dawa da wani bangare na taliya da wani bangare na na masara da gero to a hanaf da hanabila sun halatta amma mu malaman malikiya sun hana gaskiya malaman malikiya sun hana wannan to amma a wani lokaci abubuwan nan in ka ce za ka hana kai baka san baka san yadda al'umma ke ciki ba mu yanzu duk irin wannan lokaci kun ga da can a kasan hausa in mutum ya ce zai fitar da zai yi zartan fi da kai taliya gaskiya kai da Allah magana ta Allah da dariya za mu shi kuma shi kanta ma zai dan ji wani nauyi nauyi haka ya ce je zai je kai dai taliya amma dai yanzu dai kun san sun shekara shekaru ne yanzu zaka ta yanzu kusan taliya sai ga kawai an kakkarya so an auna su ma an ji an kai mutane wannan ku tambaye masu masallaci masallatayya za ku ji za ku ji labari wane ya kai kaza wane ya kai kaza wane ya kai kaza kuma gaskiya gaskiya mutane ne ba za su za su je ne su su je su ta karkare su dauko wani abu wanda su ma ba su samu irin shi ba ai ba za su ba zai yi ba za su bayar da abin da gidai dai ruwa zai dai tsaki ne to gaskiya an aka lura da irin wannan sai mutane a wato ya halatta amma sai dai in ba da in ba mutum ba ya rasa ya zai bane to gaskiya wannan akwai karaha ka ce za ka haɗa shinkafa ka haɗa kaza amma dai dole kowanne da a sami ya kai wani haddi na itsami kar ka ce za ka fitar da wato shinkafa wani abin da ka kasan babu ba zai dafu ba a sai dai ka fitar da bangaren shinkafa shi ma zai dafu bangaren kuma alkama shi ma zai dafu misali in alkama ce in kuma dawa ne za ta dafu ba wai wanda ka san in ka faɗa in kawai ka bayan ne kawai zama an samu wani sai an yi tsinta ma duk zai zama ka haɗe kuma duk sai an tsince kuma duk ba zai ba za a iya cin abinci da kowane ɗaya daga ciki ba to ai kaga ba a samu al-it'am din ba shi ma hadisin bazala cewa aka yi min ta'ami na abinci kai kuma baka ci da shi baka ciyar da shi ba yanzu ka bashi hatsi ne shi ba shukawa zai ba abinci zai ci da shi amma kuma ka bashi ya dafa ma da shi saboda haka idan ya zama shinkafin za a iya fitar da ita wani bangare za su iya dafawa su ci ita kadai dawan ma shi ma dawan shi kadai za a iya masa wannan sarrafawa kuma a ci ka hada saboda ya kai wannan adadin kai ba za ka iya abin da ke hannunka bai kai ba to wannan babu lifi insha Allah ta'ala shi ma dai kamar yadda suka kiyasin sa ne akan halaccin ana iya hada zirayi da azurfa ana iya hada dan nairan ka da kuma da kuma da kuma dala sai a hada a ga a buga a ga me zai babu na ga an ce mutanen Kano yanzu sun koma hukumar Kano an ce sun koma za su an ce a daina yin izina da da gol ko kamar na kamar na gani an turo mu da nan ɗan injiniya bai zo bayo shi ya turo mu ya ce gwamnatin kano sun fara ba da shawara in za a ba da zakka yanzu a banga bayarwa da da silver ba da gold ba saboda gold yanzu kuɗi ya yawa yanzu in aka ce sai gold ba kowa zai fitar ba amma aka ce silver abin zai dan sako kuma zai za a fi amfana da su talakawa ai mu za ku tuna mun yi wannan karatun a baya an turo mun kamar da abin ba na ɗan duba sai da ban san yawa authoritatively haka abin yake da ban sani ba to ita silba fa to kaga ai miliyan to kaga miliyan biyu miliyan biyu mutum da fita da dan ɗaya bisa arba'in ko me zai dame shi miliyan biyu sai dan fitar ko eh to ai mu da ma mu mu a maganar da muka farar jahewa duk ba magana ce da value ba mu abinda muka farar jahewa shine me yafi amfani kuma za a tabbatar da circulation na yawarsa dama shi abin da musulunci ke so ai ba wai shine wai magana value ba ba shi da dame shi ba ita abin shi abin da musulunci ya dame shi ne ya zama kaka cikin kadai ya danga dan zagayawa haka hatsi daga gidan kowa a wannan da ba can zaɓi ne ba ai za ku tana saɓai na malamai zaɓi ne cewa shine shek ba zake cewa ai amfani da abin da ya fi daidai matalakawa su wasu daga cikin malaman zamani su azuhayi suke faɗin cewa ana iya amfani da abin da yake da wato zinari saboda dalili guda biyu na farko saboda zinari bai cika samun wannan ya yi sama ya yi kasan nan ba shi ya fi kiyaye kansa a haka sannan kimansa to suka faɗi wannan magana to amma kaga shi a wajen zakka ba magana kima ce ba ake amfani ba shi zakka wajen zakka abin da ake bukata shine ya zagaya saboda haka magana sun shekaru ba magana ce take take da ƙarfi ƙwarai da gaske sai abu na ƙarshe da za mu tattauna shine wato fitar da kima wataƙila ce karbi cewa jama'a a wannan lokaci sun fi son ba su su sallah ba za su fi farin in ka ba su kuɗi saboda su ba a sai kayan sallah ba wataƙila ko kuma duk in ka ba su ba sai sun ɗan shawo halhalu shi kuɗin da yake so ne kawai talakawa sun fi son kuɗi yanzu to ya za a yi ya halitta a fitar da kuɗi a kimar wato wannan sa'in to wasu daga cikin malamai sun halatta imamu sauri Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da Abu Hanifa da ma mutanen fuqahawul Kufa su suna halatawa kaga yan Kufa su ma su ma yan bariki ne kullun su yan bariki su in kaje sun halata wani abu su suka san bukatun su sun san bukatun su saboda haka akwai lokaci za ka gani fatawa tana iya shan bamban da wanda yake Lagos da wanda yake Kano wanda ke inda yake wanda yake bariki ne shi ya san abin da mutane suka bukata wanda yake Abuja misali za ka su sun san me suke bukata in kaje kace za ka kai mutum wani wani kwano-kwano na abinci watakila shi diyar baka ba shi aiki amma ka ba shi kudi shi ya ta inda daje ya sayo na kakkiya ma watakila to su waɗannan sun halatta imam malik imam shafi'i imam ahmad sun hana sun ce wannan ba daidai ne ba ibn al-munzir shi shi ma daga cikin wanda ya ga shi yana ganin ba daidai ne ba gaskiya da yawa daga cikin malamai sun hana wannan da gaskiya amma abu thawr daga cikin tsare ko imam ahmad ya halatta in akwai larura in akwai bukata ko larura kuma ibn taymiya shi ma ya ya bi ra'ayin wannan ra'ayin yake cewa a a dai tsaya a gani shi me zai fi kima a wajen miskinin ai da dai shi ake yi shi ya fi ya fi bukatan kudin ko ko ya fi bukatar abincin in ya fi bukatar abinci a bashi abinci in kuma ya fi bukatar kuɗi to a bashi kuɗin sa yaje yaje wannan shi zamu ibnu taymiya a wajen magabata ma da akwai sabani abba ibnu abi rabah ya hana yanda malik ya hana amma kuma al-hasan al-basri umar ibnu abdul aziz sun halatta duk sun halatta sun ce ana iya bayar da shi a inda yake dama su yan bariki ne sun saba kuɗin ya da babu a wajen su wannan kuma magana su wannan magana ita ce tafi tafi karfi cewa ana iya fitar da kima din idan akwai bukata ta kama an samu lokacin lokaci da in aka bada kudin kudi ne zai fitar mishi da abubuwa da yawa zai mishi maganin wasu abubuwa da babu ne ka bashi kudin daga baya kuma ya kara yin yan murya kuma wani ya bashi kuma abincin ya hada biyu kaga ba shikenan ba ya samu riba biyu a zan kima za a yi kima kawai za a yi shi na abin da ake fitarwa na sa'in a ga nawa ne shinkafa misali duk sa'in mudun nawa nawa ne in aka gani sai a har hada wannan kudin sai a fitar da kima a haka in kuma in kuma zai fitar ne farashin basmati kaga to ai ya ya fi kyautawa da ba in dai ba irin wannan farashin ba za a yi ba ta ga harka baka abincin in dai ba irin wannan farashin za a yi farashi mai yawa wataƙila ba wajen muka karo mishi da dan kudin zuwa kudin cefane da waye da kudin waye da a ƙara masa saboda dai kudin ya auki almuhim da wasu daga cikin malamai sun sun halatta wannan so in an fitar da shi to kuma magana ce da wasu daga malamai suka yi sai dai mu malaman malikiya suna hanawa gaskiya suna cewa a fitar da shi a yanda manzo Allah ya ce a fitar da shi a abinci tunda a lokacin sa akwai kima din akwai kima din amma bai ce ayi ba amma wata kila ai bukata bata zo ba lokacin manzo Allah manzo Allah shi galibi yana da ba abin su kudin ma nawa ne yake a wajen su kusan wani lokacin manzo Allah ba buga kudi ake ba ana fayi da kudin arna ne ba da kudin ruwa sai kudin sai kudin farisawa shi yasa nake mamakin masu masu masu wani takarkarewa suna magana cewa duk wani abin da aka zo da shi a gidajen musulmai ko da arna suka zo da shi sai dai a bar arna sai ba za a fayar da shi ba akwai abubuwan da in ka shiga tarihi inda mutum yana kadu sai ka shiga tarihi duk daga abin da kwance mishi duk abubuwan nan su zinari da azurfa da duk lokacin da zalla daga baya aka fara bugawa aka fara su ma musulmai suka fara yin kan sarkin su suka fara yin jagi da waye da sauran suna bugawa su ce na khalifa ne wannan amma da farko an rake yi yadda kuka yanzu an raki suna yi mana ta dala za ta dala yanzu kaga duk an riga an yi relegating zira da azurfa sun ba sun sassaye da sun ji labarin ka da wasu wasu gwalagwalai za su bi sosai su je su sa shi a wani wuri su kulle suka tabbatar yanzu a farabita na gwaje-gwajen kuɗi shine dala kawai kuɗin takarda ba kusa wannan ita shi ma kashi wani makirci ne a ke shafa ya kamata ita matasa ku tashi bukatu akan waɗannan abubuwa waɗannan in ba a katu kai ba ba za ku sanya ake yi ba gaskiya ku je ku ji ku katu ku ji malamu sun ce sun yi kokari wallahi ba su bamu da koyi ba hatta irin waɗannan abubuwan sai suka je suka bincike sai ga ya ake ya ake ya ake ya kuma ake yi wajen aka tabbatar gwalagwalan yanzu ba sa amfani da azurfan da sun riga an kai su can wani yanayi ya zama dala ko an tara ita ya zama dala ita ce duk duk yanda kake son kai dala nan da ya tara ta ta ta ta ta fitine mu yanzu Allah ya kyauta to lokaci yayi ko to Allah ya kamu lokaci insha Allah idan muka zo muka zo sati mai zuwa sai mu shiga kitabu siyami yanzu kun ga kusan a usul manya da ake da shi na usulul islam al-khamsa guda uku mun yi mun yi sallah dama kalmatin shahada wannan muna yin kitabu tauhid saboda kalmatin shahada ta alakar tauhid ne kuma shi ba mun yi mun yi sami kaso mai yawa wataƙila ma in muna sa rai wataƙila insha Allah kafin shiga ta zagayo watakila mu samu mu gama su ga kuma shi wannan mun sami sallah mun sami zakka to za mu da rige mana shine azumi da aikin haji azumi da aikin haji to bayanin da zan dan yi mana nan a takaice ina an ce mun lokaci yayi shine ku duba ku gani duk shekarun da muka yi muna muna kaci takannin a wajen nan na tsammanin shekarun da muka yi muna kato a nan ya fi shekara biyar na jin zai shekara shida ko dai wani abu makamacin wannan mun yi ka littafai sun kai biyar a wannan masallaci a kano dai babu babu inda dai nake karantarwa littafai masu yawa a irin nan kuma na karantar na jin na fara da fabul islam littafin muhammad abdul wahab muka yi usul talafatu usul shi ma littafin sa muka zaki tabu tauhid daga baya muka zo muka sifata salatin nabi na hudu kenan mun gama kuma kuma muka yi umsul ahkam ga tafsiri da ake yi waɗannan duka suna buƙatan wato ƙarin ƙarfin gwiwa ƙorafin kawai da zan yi muku a nan shi ne ku duba ga duka da ake yi littafi da za a sayo a dinga aje ma mutane suna dubawa babu shi wanda kuma wannan kalubale ne kwarai da gaske babu wa inda babu ni nake na ma kai wannan lokaci ina karatu in muka ci zamu bi a yanda mu tarbiyyar da mu malaman mu suka babu daga lokacin da ga babu littafi to kaga zaka rubuta a ruwa kai shekara wurin biyar da wani abu kana kana karantar da waje in dai kasar wurin kasa ce wata take karɓar ruwa tana tsotsewa to ya kamata a ce kuma an fahimci martaban karatun kusan ban ba inda na fi yin sallah ba su malam bula ban ba su wani damar ba wadannan su littafi uku muka yi ko ya zo a cikin da na ɗan fara kirgawa na tsammanin kasar kawai da muka ɗauka ba da mu ɗauka ba ya kaɗa ribi da wani abu ya kaɗa ribi da wani abu wanda kawai muka ɗauka wanda kun san mun jima ba ma ɗauka daga baya muka fara ɗauka shi ma su malam abdulrahman su suka dame mu cewa mu rika ɗauka saboda ana ana faɗa wasu maganganu wataƙila wani zai zo ya zo ya ce kaza ya ce kaza ya ce mun ce mun ce kaza da kuma wasu bayanai da ya zo mana a can a can bulama cewa ana faɗa wasu maganganu akwai masu wasu ɗan tare maganganun mu to shine muka fara shawara tun wannan shine farkon Mala Abdulrahman wani aran ba ne gwani wasu sun san shi shi ne ya zo ya ƙara ƙarfa gwiwa ya ce lallai da sauran yan uwa cewa dai a duka ɗauka wani katuka saboda me zai je ya dawo tunda mun muka tashi muna bayan magana mu littafin muke duba ba magana ba fuska wani to kuma kun san yadda mutane suke to wanda aka fara dauka kawai a wannan masallaci za su kai 200 da wani abu na tabbatar da fa 200 zai kai ko da 50 ko da wani abu ina zamanin kitabu ta kai 80 da wani abu aka yi mun sul akawu 70 da wani abu ne a tafsiri kawai mun yi 25 25 shekara biyu muka yi ko biyu ne to wajen 50 wajen kasar 50 aka yi wanda kawai tafai da aka yi to wannan a ce babu da tafai baki daya sai dai ni inda ta yi ni ko ba wai wa'azi nake zuwa kawai ina yi ba ina wa'azi na gyaran zuciya ina abinda nake bayarwa na tabbatar ina bayarwa ne na inda wani zai ji shi ma ya daurar to kaga ina bukatar in ga fuskoki wanda za su ba ni karfin gwiwa kwarai da gaske su can duk masanin bula ma su uku da muka yi ba inda aka taba samun ba a taɓa tashi ba kun ga mun yi mukaddama da malam mai misali an sai da tafi da duk suna nan za ku je ku gani sun sai littafin matsariri da muka yi shi maka maka tabu ne irin wannan da muka zo wannan ma da naga sun dan ja kafa sai ne wani jawabi mai shiga jiki nan da nan daga cikin su wani ya kawo dubu ɗari uku ya ce mu aka yi faɗa ajali ma ya ce ina ganin kamar nawa shi ko nawa ne za a je a kawo kawai ya ce ina ganin talatin talatin tunda ba ni kaɗai bane akwai profesa ya guda wanda yake muku littafin rijal wani sa'a nan fatda shi ma ya gama a lokacin muka ce to hada da shi a hada da shi a talatin talatin ɗari ku da wani abu haka ya bayar aka je aka sayo to kuma in dai bashin bulama sun yi to ban gaba da sanar da masashin ba za a yi haka ba ban ce a sai adiri mai yawa haka bayan da za a zo tun da har yanzu matasa suna ta filin wasa suna kallon world cup ba wani zuwa suke ba duk da kuma ya kamata a yi matasa faɗa kwarai da gaske su ne za su ci gaba amma dai dole a samu irin wannan abubuwa yadda muke neman katin nan in ba da dalili ya sa ba za mu faɗa ba wallahi ba ma neman katin nan cikin sauƙi tun da muka fara neman katin nan ba cikin sauƙi muka neme shi ba kun kusan duk wanda ya haɗa katin boko in zama ɗan boko kuma zama ɗan arabiya a lokaci ɗaya to ku tambaye shi ya yi katin kawai ya yi shi ne bai kan da la'aishi wa tsala ya yi shi ne da dole zai sai da ya haƙura da ku zafin nema ya neme shi a wallahi so waɗannan abubuwan dole wani na da yawa abokan su ba sa da wannan abubuwan kuma malamin su ke ƙarfa mana gwiwa sai kan yadda da wannan in ka je za ka kantar babu wannan ka ba su to amma dai akwai yanayin da za ka duba da yadda malami zai ce kai kaza ko da malamin kare ko zaka ishtihadin ka zaka ga irin kokon da ake ai na san kokon da ake a masallacin nan to amma yadda haka wannan ba yana nan kuma a bar abin a yanda yake ba yace ni zan ci gaba a shekara biyar yanzu kuma ka shekara biyar a ci ta yi babu littafi sai ka ga to ni ban san to ni ilimin nawa yanzu da naje na nemi shi a kankance haka zan ta bayar da shi a kankance na ni na samu kenan alhali wasu kuma suna kawo kai mutane da yawa suna kawo kai cewa su a zo a yi nasu a zo a yi da yawa wasu malamai na ne ba suna cewa zai na bar zariya kai zariya ma ne ba ma ruwanka ba ka tafata ina dai ce musu insha Allah lokaci ne kaza kaza kaza haka dai a dai bar magana ne to amma a ce kuma za ka kai da ka neme shi ka san ka nema kuma a ce za a zo babu littafi kuma ba za a sai littafi ba za a yi kaza ba wasu abubuwan da zai taimaka maka kan kai ma ka samu karfin gwiwa babu shi wanda sai zama abin da aljajjarani ke faɗa ashqa bihi gharsan wa ajlihi dullatan idan battiba'ul jahil qad kana ahdama sai zama kamar marshin katin ba ya fi ya fi ya fi karatun sannan kuma daga cikin korafi korafi da nake da shi har yanzu dai ba na jin daɗin yadda ana cin karatu wani zai zo ya kawo mun tashwishi wajen ya kawo wayar shi sai ƙara ko kuma ba a- shi yanzu yana magana ko kuma yana amsa waya a wurin waya yana amsa waya nan zai amsa waya tukuna daga lokacin da ina cikin magana ka fara magana lokacin hankali ya yi wurinka kuma sai in manta me nake faɗa to kuma a wajen majalisun da muka nemi ilimi wallahi ba mu haka ba ma kwata kwata ko a yanzu kuma da muke zuwa muna neman kace yanzu in ku tambaye malam su musu guda duk wata muna zuwa da su da shi da malam babu malam babu da muke karatu sai mu karatu a nan duk wata muna zuwa da su wajen Muhammad Sani Umar duk da shi a can yanzu akwai dan sauki muna iya shi- miƙe kafan mu in mun gaji tunda tun bar sawa ke yi sai sai dare wajen karfe 10 saura muke tashi amma dai akwai abin da ka san ka san kai ma in an ce kai a ga malam baka saka yi ba to wannan shi yanzu malam ba dan barin muna dan yi yanzu saboda yanzu shekara su shi in a shekaru baya ne baya bari amma a yanzu da ya din sau in yara ƴaƴansa ne sai kuma wanda ya girme su sosai ya dan bari yanzu ya san sauti wallahi akwai makatun zaman da muka je tankwashe kafa ta rabu'i ba ma yi wallahi baka isa kai ba kana yi za ka ga an an an an kalle ka sai dai in ka gaji ka sake yi ta- zaman tahiyar nan da kuke yi wallahi da wannan zaman muka rika yi har yanzu kuma ba wai ba da tasirin wannan abu a jikina bane akwai lokacin da aka je kawai da zaran yanzu yamma in dare yayi ga wanda ya sani zai ga kawai da dadi in na gama kashi kara na gama waye na je zan baje zan sa flu ne haka sanan miƙe bayana ba wai ba ba ba kana wata ulsa duk tasirin ne maka wajen katu aka samu wannan a wajen katun boko mun samu wannan kuma wajen katun addini musamman mun samu wannan saboda haka wani kuma kana zuwa kana katu kuma ga zo yana yi maka hayaniya yana maka surutu yana maka kakaci to shakka babu wannan zaka ji baka ji dadi ba akwai lokacin da wani ya zo a nan na ga shi dattijo ne yana yana ta magana a lokacin na ɗan shiru na zira in ji ya daina ko bai gan bai daina ba na dai ci gaba da kacin a haka to ba na son a je yanayin da in aka zo ganin gaban to kuma zan koma kuma ina girma karatun da na nema da kuma shi ilimin ilimi kuma ya girma kowa duk inda aka kai daga lokacin kuma shi kenan an kai mas- an kai ko ashirin aka yi ko sha biyar to an kai wani kenan sai daga wani lokaci sai a ce alhamdulillah sai kuma sati mai zuwa in kuma daga abin ya ci gaba to kaga kuma za a iya ɗauka mataki so ba shi wa ce za a zo a zauna ana ba da ilimi a ce su wanda ake ba ilimin su kuma su girma abin ba ba zai yi haka ba ba inda ake yi haka Ah, abinda da zan karanta mana shine ibnu sa'ad da yake kawo yake bada labarin majalisin imam malik dan ku ji yanayin majalisin take majalisin ilimi dole ana bukatar natsuwa da kuma ah, wato ladabi saboda girma ilimin ko ba wai dan zaka girma shi ne katin ba yace wa majalisu majalisu wa qarin wa ilmin majalisin imam malik majalisi ne na ilimi da kuma wato ah, ah, natsuwa wa kana mahiban nabila mutum ne mai kwarjini mutum ne wanda ake girmama shi laysa fi majlisi ilmira a cikin majalisa ba ka jin akwai ana samun musu ai kaza ne ai kaza ne shi ba a majalisin ba a haka yanzu za ga a makarantar malaman kuma ana yi majalisin ma- imam mali ba a yi kwata kwata ba a tsayawa za ka yi musu ba da nan ba wurin musu bane ko da an tambaye shi ne in yi alaman bai dan fahimta ba ko yana jira sai ya tunani a wurin ko ya bincike to shi ba ake yi a wurin majalisa imam mali ba a mashi musu kwata kwata yace wala raf'u sauti ba a daga mishi murya yas'aluhu al-ghura ba baki suka zo su tambaye shi fala yajibu ila al-hadith ba'da al-hadith magana sai kiddado yake sai dai dai magana daya biyu ya ba su ansa ragowar kuma ya kyale su kuma ba bai ce musu a in kuma aka kana daga mishi murya a fitar da kai ka'ida kenan a wajen Imam Malik yace wa rubama azali ba'dihim faqara alayhi wani lokaci yakan yi umarni cewa wa da kai zaka kanta sauran suna ji wala hu katibun qad nasaha kutubahu ya da wani marubuci sakatare ya rubuta duk littafin muwatsalan da ake yi ana bayarwa ana bayar da shi muwatsan albai da karantawa yuqal lahu habib ana kiran shi habibu yaqra'u jama'a shi ke ga mutane suna bi ana karanta imam malik na bayani falaysa ahadun mimman yahduruhu yadnuhu a cikin wanda ya halarta zai saurari wannan karatun ba wanda ke iya matsowa kusa da bala habibu din shi ne karatun ba fa malik ba balle ka zo kusa da shi ka kankame shi wani lokaci za ku kamar za ga wani lokaci alibai ka ba shi wai wai ajiyar tafi ne wai kuma gina dubu ba maka in kuma akwai wani abu da ba saka gani ba har ba daidai bane ka duba mun tafi amma ba- ma- kusa da shi ba a izuwa wani saboda haibansa yake cewa wala yanzuru fi kitabihi ba kuma baya zuwa yana kallon littafin wala yastahimu haibatan limali kuma idan wani abu ya mu- ya mushi karo ba ya tsayawa ya daga hannu ce malam ya tambaya sai ya jira lokacin tambaya ne haibatan limali dan kwajinin malik wa ijlal da kuma girmama shi to wannan shine abin da malaman mu da suka rubutu akan duba na neman ilimi suke faɗa akan duk bajalci ya kai ya kamata ya zama babu kakaci ba daga murya ba kaza saboda girman ilimin shi ilimin nan na addini dole a girmama shi in ba girmama shi wato za shi ga daga ba ana an gama katu ilimin kuma ya shiga makwarari ni ya kwara ya ya kwarari ya tafi bai albarka ba amma su ilimin su yi albarka saboda an girmama ilimin kuma an girmama masu ba da shi so ina na yi wannan bayanin saboda yanzu za mu shiga abin da rage mana shi ne rukuni biyu tunda aka yi rukuni uku ai kaga a ce a dan yi hakuri ko ko shekara wurin biyar ko biyar da wani abu an yi hakuri za mu shi za mu yi azumi za mu yi haji duk waɗannan musamman a wajen aikin haji yana buƙatar mutum da littafi da dubawa to insha Allah ni zan ba wai na ce wai duk sati satin da sai an sayan tabi ba amma da za mu kai har zuwa buyu'a kaga buyu'a ma da watanni nan gaba muna da in muka kai kitabul buyu to zan tsaya kuma in ga waya da akwai littafi ko babu littafi in babu littafi to kuma ina jin an samu an samu lada kuma ai an samu rukunin sun ci biyar da goyon biyu a kuma kaga wanda ya shiga dan yake kasuwanci kaga shi sai ya je ya wannan in kuma an sai littafi sai a ci gaba insha Allah a sauke kamar da aka fara muna fatan yadda muka fara tun farko a wannan shekaru da aka yi Allah sa mu ga in kai ƙarshen littafi abin da muka da Allah ba mu lada abin da muka kusa Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh